عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي القليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إذا جئنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Allah yana lissafa wa bani Isra'ila Yahuda wanda suke da zamani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama alherai da abubuwa wanda yawa kakanninsu wanda da waɗannan abubuwan ne suke tinkafo cewa sun fi kowane mutum a duniya yana lissafa musu alherar da ya yi musu su iyayen waɗannan Yahudawan kuma yana lissafa butulcin da su kakannin na suka yi wa Allah yana lissafa laifukansu ya lissafa nimomin da ya musu har guda goma da butulcin da suka yi musu ma har guda goma da kuma sakamako da aka yi musu wa iz kutuna iz atina Musa kitaba lokacin da muka ba Musa at-taura wal furqana littafin da yake raba tsakanin ƙarya da gaskiya da shirya da bata da Allah ku ta da dun ko ku a shirya ku gane hanyar Allah yanzu da yake ku sababbin al'umma ne an raba ku da fir'auna an samu kun samu mulki naku na kanku
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم فقال موسى لقومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم أن ينزل كتنا أخو يهوداوا lokacin da annabi Musa ya ce wa jama'ansa ya qaumi innakum zalamtum anfusakum ya ku jama'a ta bani Isra'ila kun zalunci kanku da mittikhazikum al-ijla ilahan saboda kun mai da dan mariki ya zama shine dodon ku shine abun bai kubutawan ku kowa ya bauta wani Allah ya yi zabi ya zama kafiri ya zama dan wuta inda musulmi ne to ya ridda kenan wa tubu ila barikum faqtulu anfusakum kuma yadda tuban naku zai zama tunda yake ridda ne ku tuba wa Allah mahaliccinku bari'ikum bai ce ya faɗi Allah da tsohonsa Allah mahalicci don allolin nasu da yawa fir'auna ya taɓa zabuwa allansu ɗan marage ya taɓa zabuwa allansu to gara ce ubangijinku wanda ya halicce ku shine albabul musawwir tuban yadda za ta zama fakkulu an ku kashe kanku kashe kanku wai shi ainihin waɗanda ba su bauta wa maraƙi ba sai su kashe wanda suka bauta wa ɗan maraƙi faktuluwan kuzakun shi ne kashe junansu in zafi to sai suka dubi junansu mutum zai ya ga ɗan uwansa yana zaune ko ɗan uwan babansa ne ko ɗan uwansa ne ko ɗan uwansa ne ko sai ya ji tsoron yadda zai kashe shi to sai Allah ya sako musu wani hadiri haka mai ɗan duhu wanda mutum ba zai gane mutum ba su kai da kashe junansu sai da aka kashe mutum dubu saba'in faktulu an wazakum zalikum yin haka din nan khairul lakum shi yafi muku inda bari'ikum zuwa ga Allah ubangijinku yin haka shi yafi muku bin umarnin Allah na kun ridda hukuncin ku zan kai ku kashe kanku zalikum khairul lakum inda bari'ikum in kun yi haka kun karbi umarnin nan to Allah zai karbi tuban ku ta ba alaikum domin shi Allah huwa shine at-tawwab mai yawan karban tuban bayinsa ar-rahim mai tausayin mu'minan bayinsa وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وأخذتكم السائقة وأنتم تنظرون har yanzu laifin iyayenku a lokacin da aka zaɓi mutum saba'in aka je fadan Allah za a tuba to sai Allah ya kawo wani wani abu kaman hadiri haka ya shiga tsakani yadda za su ji Allah yana magana da Musa amma su ba za su gani ba to sai suka suka ji maganar yadda Allah ya gaya wa Musa na ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza sun ji da Musa ya sun kando su ji a yadda ka ga Allah mu ma sai ka nuna mana Allah to sai tsawa ta sauka ta kashe wadansu daga cikinsu wadansu ƙasa ta nitsar da su da haka yi haka sai Allah annabi Musa ce Allah Allah yayi ta tuba yana kuga Allah ai na yabi kunya an ce zaɓo mutum saba'in daga manyan mutane na zaɓo su na zo da zo a gabanka sannan aka kashe su idan na koma mai zangaya jama'a ta na kawo su ne dama don a kashe su Allah na tuba Allah na tuba sai Allah ya raya su kuma ba su na kuma ba da mutukum sai Allah ya sake raya su bayan roƙon annabi Musa da yi. فدووا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم وتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى sai kuka gaya wa annabi Musa ba mu yadda ba ba mu yadda maka ba ba mu yadda ba sai mun ga Allah da ido sai mun ga Allah da ido da suka faɗi haka sai aka zo ku tsawa tarakan da su dan nuna ga tanar la jaratan wa aka zakkum sa'igatu sai tsawa ta kama waɗannan mutanen da suka ce ba su yarda ba sai sun ga Allah din nan wa antum tanzurun wanda tsawa ba ta kama su ba suna ganin yadda waɗannan suka halaka ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لأن موسى يدركم الله يدركم الله a dole kuna ma fara su ba hau minna Allah mun tuba Allah mun tuba sai Allah ya raya su sun yi mutuwan dare da rana ɗaya kawai sai Allah ya raya su to ba na ku min ba da wani kun bayan kun mutu wato iyayenku sun mutu kenan la'allakum tashkuruna ko kwa gode wa ni'imar mu da annabi Musa ya roƙe mu muka yarda da roƙonsa muka raya waɗannan mutane وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون da suka yi wa annabi Musa bakar magana lokacin da Allah ya ba da umarni bayan Allah ya ba da umarni su shiga garin jababirawa su yaƙe su sun ji labari mutanen manya-manya ne to in ba wa'annan manya-manya an fito da su ba za su ga garin ba lannar kula ta ya kurju min ha ba za mu shiga garin ba sai dai in an fito wannan katin mutanen sauran amalikawa haka kuma sai suka ce da Allah ya bada umarni su je su yaƙe su sai suka ce mun gaya maka ba za mu shiga garin ba sai dai an fito wannan katin sai dai kai da ubangiji ka kuje ku yaƙe su ba izhabanta wa rabbuka fa qatila inna ha huna qa'idun sai dai kai da ubangiji ka kuje ku yaƙe su mu ka ga nan ba za mu bar nan ba balle mu tafi yaƙan jawabirawa to da suka ce nan din nan Allah ba a wasa da shi baya wasa sai Allah ya ɗaure hankalinsu a cikin filin wuri wanda bai wuce mil talatin da shida ba duk inda suka je ba za su sai Allah ya buga musu ɗimuwa shekara arba'in ba za su fita cikin wannan ɗimuwa ba cikin daji duk inda suka yi yawo sai suka su dawo inda suka ce inna hahu na din nan mu anan anan ba za mu rabu da nan ba dare da rana su kana tafiya su wani tafiya sai su dawo su ga inda suka tashi nan nan suka dawo har yanzu da Allah ya yaye musu wannan ɗimuwar ya ce su shiga wani gari suna na sai a cikin dajin sai suka ce wannan rana ya za mu yi rana kullum a cikin rana ba inuwa domin sahara ne annabi musa ya roƙi allah sai ya kawo musu gizagizai suna raka su duk inda za su je gizagizai suna raka su ne musu iya inuwa wa zallan na alaikum ramama to me za mu ci wa anzalna alaikum manna wasarwa sai allah ya saukar musu da manto wani abu ne mai zaƙi wanda zai kwana zuba ko wanda za a ba shi mudu guda abin da zai ishe shi suka ce abin sha kawai mai zaƙi sai Allah ce to a hada musu da nama sai aka ba su sarwa akwai wani tsuntsu an so mu kawo shi ƙasar nan ana kiransa sarwa mai kama da fakara ya kawo musu nama ga nama daga Allah ga manto daga Allah kowa sai ya ishi ya ci ya ishe shi sai ya sha ya ishe shi amma ban da ajiye ba kar ajiye kulu min dai ba shi marzanakum sai ku ci ku ci ku sha a cikin abubuwa masu daɗi da muka arzuta ku ku sha ruwa da kishirwa su dame su ka rasa ruwa suka roƙi annabi Musa annabi Musa sai Allah ya bashi umarni ya bugi dutse dutse ya fitar musu da ruwan sha ya bugi wani dutse ko ɗan dutsen sannan da yake yawo da shi wanda ya taɓa gudu da rigarsa lokacin da yake wanka ko kuma kowane dutse a kullum drib ba sa kan hajar sannan musa da ya bugi dutse shi mai kusurwa hudu ne su kuma ƙabilun su goma sha biyu ne to kowane kusurwa ya fidda ruwa uku kowane kusurwa ya fidda ruwa uku sai ya zama uku sau hudu kenan sai ya zama ƙabilun goma sha biyu ko waɗanda sun san ta inda suka yi samun ruwansu aka fitar musu da wannan ruwa za su ɗiba su sha su shayar da dabbobinsu amma ko waɗannan ƙabila sun san ruwan da aka keɓance su ƙarƙarima kullu nasu masharabu sun san wanda aka keɓance su da sha to wannan mujiza ce ta annabi Musa an rasa ruwa an masa kuka an ce ya bugi dutse dutse ya fitar da ruwa ya bugi dutsen dutsen ya fitar da ruwan ya shayar da jama'a annabi ya irin wannan mu'jiza amma shi da aka rasa ruwan sai ya tambaye ba wani mai sauran ruwa a cikin ruwa ce ga wani mai sauran ruwa sai ta kawo wani babban kwano aka kawo sai sa hannunsa mai girma a cikin kwanon sai aka zo a ɗan ruwan haka sai ya zama ruwa yana fitowa tsakanin yatsunsa sai da aka shayar da mutane dubbai da wannan ruwa na hannu ruwa ya fito a hannu gama ai abu ne wanda yake hankali ba zai iya kamawa ba amma ruwa ya fito daga dutse an sha ganin ruwa yana fitowa daga dutse amma ruwa ya fito daga hannu wannan sai dai mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kullum mu'jizarsa sai ta yi kama da mujizar wani annabi sai tafi ta mujita ta wannan annabin kaga Allah ya ce mala'iku su wa annabi harin sujada rana ɗaya ne duk gaba ɗaya mala'ikun fasajadu duk gaba ɗaya suka sujada wa annabi adam ya nuna mu'jiza to amma irin ta manzon Allah inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah da kansa ne ya yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salati da shi da mala'ikunsa kuma an gayyaci mutane da aljanu mu ne kowa ma ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati amma na annabi Adam rana ɗaya ne aka umurci mala'ikun suka sujjaran amma Allah bai faɗi sunansa cikin sujjaran ba mala'iku ne suka yi sujjaran kaga wannan ya ya kai mu'jizar amma har ya wuce ta tunda har gaba da gobe muna wa annabi salati malaiku da Allah su ne wa annabi salati wa ma zalamuna sabon da suka yi mana saba umurnin da suka yi mana ba su zalunce mu da komai ba sakamakon da muka yi musu kuma ba mu zalunce su ba su ne suka tsokano abin da ya same su ya same su da suka yi ƙaran rana mun ba su gizagizai suna raka su da suka yi ƙaran rashin ruwa mun sa annabi Musa ya bugi ruwa ya fito sun samu da suka yi ƙaran abinci mun sauko musu da mannu da salwa da wato naman fakara ɗin nan wanda yake salwa ne amma sunansa an so makawo shi a ƙasar nan ma akwai shi ana kiran salwa wani tsuntsu ne mai daɗin nama mai maiko aka kullum kowa kowa cikinsu za a kawo musu wannan naman da wannan manɗin kowa sai ya ishe shi amma abin da aka hana kar a ajiye aka lissafa nimomin da aka yi wa bani isra'ila din kulumin ɗai ba ki mara nakum wa ma zalamuna walakin kanu an kusa mai limuna duk abin da ya same su su suka jawo wa kansu su suka zalunci kansu
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا واركضوا الباب سجدا وقولوا إقدة يغفر لكم خلاياكم وسنزيد المحسنين ثم كجيت كشغا wannan gari ariha ko baitul maqdis ku shiga amma in kun zo shiga ku shiga kuna sunkuyayyu kuna masu sunkuyo kuna roƙon Allah ya muku gafara Allah ya muku gafaran abin da kuka yi da suka zo shiga garin maimakon su shiga a sunkuyi yadda aka burce su sai suka zauna suna ja da gindi maimakon su hiddatun Allah ka saukar da zunubanmu Allah ka saukar da zunubanmu sai suna wasa suna ce hiddatun hiddatun kwayar shayi kwayar shayi sun canja magana sun canja aiki fa baddala alladhina zalamu min qawlan ghayra alladhi qila lahum ku shiga garin ariha kuna masu sunkuyo kuma kuna wa cewa Allah ka yafe mana zunubin Allah ka yafe mana zunubin yughfar lakum qada'ikum za a gafarta muku zunuban da kuka yi wa sanazidul muhsinin za mu ƙara wa waɗanda suka kyauta suka bi umarni za mu ƙara musu alherinsu akan alherinsu فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون allazina zalamu annan wanda suka zalunci kansu wanda muka bada labari wa ma zalimuna walakin kanu anfusahum zalimuna wannan azzaliman an ce musu su shiga gari a sunkuye sai suka shiga da ja da gindi an ce su ta roƙon Allah Allah ya saukar da zunubansu Allah ya gafarta musu saukar musu da zunubai shi dadun shi dadun sai suna faɗin shi dadun shi dadun shi dadun suka canja maganan suka canja aikin gairar lazi kila lahu ba irin wanda muka ce su yi hiddadin muka ce su faɗa sai suna ce hiddadin kuma sun kai muka ce su shiga sai suna ja da gindi ba da lalle da mu kauran gairar lazi kila lahu fa anzalna sai muka saukar da rijzan min as-sama'i azaba daga sama alal ladina zalamu akan wayannan azzalumai wanda suka canja aikin da aka hore su suka canja maganar da aka hore su ma kanu yazlimuna saboda zaluncin da suka yi yafsuqun aw ma kanu yafsuquna na da rafi ne ke faɗi ma kanu yafsuquna saboda fasikanci na na kawuwa daga hanyar Allah barin hanyar Allah shine fisku shine fasikanci
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ تسقي موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجر منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأتوا بالأرض مفسدين haka kuma iyayen naku ya ku Yahudawa na zamanin annabi yake magana da su lokacin da kishirwa ta dame su a cikin sahara suka rasa ruwa sai muka ce annabi Musa ya bugi dutse dutse ya fitar musu da ruwa daga gwamnatin bai sakar hajar ka bugi wannan dutse ko aka ce dutsen da yake riƙewa wani lokaci ne to ainihin yahudawa in suna wanka suna wanka tsirara ne a cikin suna kallon juna tsiraicin juna annabi musa da yake yana da babban matsayi a wurin allah shi baya yarda ba zai yi wanka cikin mutane ba sai ya nemi wani wuri inda ba kowa ya yi wanka suka ce ai abin da yasa baya wanka a cikin mu yana da kayan maza ne baya so a gani ne ya sa yake buya eh wata rana ya je inda zai wanka din ya dauki tufafin nasa ya dora akan wani dan dutse mai kusurwa guda hudu din nan ya tube ya aje tufafin nasa akan rigar rigar sai ta dauke ta dauke tufafin ta nufi wajen jama'a yana bi yana ce ya ya ya hajaru saubi saubi saubi tufafi na kai tsaya da ɗauki tufafi na dutse tsaya da ɗauki sai da ya je har inda suke wankan shi dutse ya tsaya a gaban su suka ga annabi Musa ba shi da abin da suke cewa na kayan maza din Allah ya kubutar da shi barrahum barrahum lahu ma garu wa kana indallahi wajihan sai annabi Musa wani mutum ne mai daraja baya wanka tsirara kamar sauran bani Isra'ila kuma Allah ya kutar da shi da abin da suka cewa ba kina da kayan maza ne shi yasa baya tubewa yi wanka cikin jama'a to wannan dutsen da ya dauki rufafinsa shine ya buga ya hudda ruwa kowane kusurwa ya hudda ruwa uku uku su kuma su ƙabilun goma sha biyu ne mutanen su dangin Yahudawa din ƴaƴan bani ƴaƴan annabi Yaqubu din to badala allazina zalamu qawlan minhum qawl ban zalamu qawlan ghayra allazi ilahum فأنزلنا على الذين نريد من السماء واستسقى موسى لقومه فقلنا الله يتي muka gaya Musa idrib da zakar hajar ka bugi wannan zandan ka bugi wannan dutsen da shi zai fitar musu da ruwa sai ya fitar ko da ruwan gwargwadon mutum kabila goma sha biyu na jikokin annabi yakubu kowace kabila ta samu ruwa nata na kanta aka samu ruwa guda goma sha biyu daban-daban fa kulna idrib da zakar hajar fanfajarat min husnata ashrata aina sai idon ruwa guda goma sha biyu sai ya fito daga wannan dutsen daidai da yawan jikokin annabi yakubu din guda goma ya'yan annabi yakubu guda goma din guda goma sha biyu din fanfajar min hu'izza ta ashir ta aina sai idon ruwa guda goma sha biyu sai ya fito daga wannan dutsen sai ya isa musu ya isa mu dabbobin su ya shayar da su kunna bibbiya sa hajar فانفجر النفوس عشر عينا قدر وكل ناس مشربه dukkan su zo yayan annabi yaqub kabilun su goma sha biyu din nan kowanne ga wurin da za su sha ruwa sun san wurin kowanne da wurin shan ruwan su su goma sha biyu daban-daban kowanne da nasu kadari wa kullu nasu masharbahu kudu washrabu min rizqillah sai muka ce musu ku ci abinci daga Allah ga naman tsuntsu ga mando ku ci ku sha min rizqillah daga arzikin Allah ba sai kun sha wahala ba nama zai zo muku daga Allah mai kyau ruwan mando zai zo muku daga Allah ga kuma ruwan sha an fasa dutse an bugi dutse ya fitar muku ci ku sha na arzikin Allah wala ta sau bilar da mufsidin amma kar ku gudanar da banna a bayan ƙasa
وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآخر ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد da suka cikin ɗimuwan daji ne sahara ne ba inuwa ba abinci ba ruwa sun roƙi Allah sun roƙi annabi Musa Allah ya kawo musu ruwa daga dutse kuma ruwan ba sai sun yi kokowa ba kowane dangi daga cikin dangi goma sha biyu ga ruwan ga wurin ruwan shan su sannan sun yi kukan yunwa an sauko musu da manɗo da naman tsuntsu daga Allah a cikin shekara arba'in da suka yi ɗimuwan nan abinci yana zuwa musu daga Allah ga ruwan sha kuma ya samu kudu washrabu min rizqillah ku ci ku sha daga arzikin Allah wala ta sau bilar da mutane bai kultum ya musa daga nan sai suka ce kai ya musa kullum mu kenan daga nama tsuntsu sai mando lan nasbira la da wahid ba za mu yi hakuri ya zama abincin mu kenan na jiya shine na yau na yau shine na gobe daga naman tsuntsu sai mando ba za mu yadda ba ya Musa ba za mu yi haƙuri akan abinci guda ɗaya ba kullum sai da canja mana dan nan zuwa da tsari wahid fatuna rabbaka yukhrijuna mimma tunbitu ardu mu abin da yake sakowa da abin da yake sakowa daga ƙasan nan na naman tsuntsu da manton nan ka roƙi Allah ya fitar mana da abinci daga ƙasa wanda ƙasa take tsirarwa min bakaliha wa kisa'iha wa kumiha wa adasiha wa basaliha abinda ƙasa take tsirarwa muke so mu ci ba irin abin da yake sakowa daga saman nama da man ɗorin nan ba in ma ka furji da min bakaliha da ganyen da ake ci wa kisa'iha da abubuwan da kaman kabewa kaman kankana gisawo kune gisawo uhumiha da tafarnuwa ganyaye da za mu rika ci da bubun buga ƙasa su kankana da za mu rika ci in bakaliha wa kisaiha wa fumiha da kuma tafarnuwa uhumiha wa adasiha da shukalinka itace ne amma abin da ya haifarwa wake ne amma ɗan itace haka yake haihuwa shine adas shine nan ma yanzu ana amfani da shi har ana yin nono da shi wa adasiya da adas ɗinsa wa basaliya da albasa sai annabi Musa ya dube su da wauta nama da ake kawowa daga fadan Allah a shirye mai daɗi kullum da ruwan manɗo mai daɗi mai sanyi kullum da ruwan sha kullum wai kun gaji da shi abin da kuke nema ganyaye da ganyaye da albasa da su kankana ku gaji da abu mai daraja kamar naman tsuntsu mai daraja da ruwan mando mai zaki ku je kun gaji da su abin da kuke nema ganyaye in bakaliya wa humiha da da tafarnuwa wa daziya da itacen shuka halinka ganyaye ne amma suna suna aihuwan ƴaƴan wake shine adas wa basaliha da albasa ku nemi Allah ya ɗauke muku abu mai daraja ya kawo muku lalatattun abubuwa masu fitowa da ƙasa asabihu man sahul man wasarwa wanda man sahul man wasarwa su suka su nama daga Allah na tsuntsu zaɓaɓɓen nama da yake zuwa kullum daga Allah da ruwan manto mai daɗi daga Allah shi ne wai kun gaji da shi abu da kuke so ganyaye da wayannan abubuwa wanda suke ba su kai komai ba daraja ku ki abu mai daraja ku nemi a kawo muku abin da yake lalatacce kala a tun tabbi nuna lazi hu adini za ku ce a ba ku wani abu lalatacce kafashe sannan a ɗauke abu mai daraja da aka ba ku mai zuwa daga fadan Allah billazi huwa khair a raba ku da wannan wanda mafifici shine naman tsuntsu da ruwan mando a tattabduna la zuwa ne bil ladhi huwa khair shikenan na roki Allah imidu misran ku sauka kowane gari idan an ce misran sunan sunan kowane gari ne misra amma sun riga sun baro misra yi saboda haka wani suka ce a misra yake nufi wani suka ce a misran kowane gari yanzu na cikin sahara ne ana neman su sauka kowane gari su samu wannan ganyaye da kankana ɗin da abubuwan da suka nema fa inna lakum ma sa'altu abin da kuka roƙa min bakaliya wa qistaiha wa fumiha wa adasiha wa saliha din ku sauka kowane gari za ku samu atastabdiluna da zuwa nabi da khair ibidu bisra fa inna lakum ma sa'altu fi yahudawa duribat alaikum zillatu wal maskana sun riga sun yi faɗa da Allah sun yi maka sun yi masa manya manyan laifuka guda goma an lissafa kaman guda shida ko guda bakwai yanzu sun yi wa Allah laifi saboda harka Allah ya buga musu talauci ya zama shi yahudu da talauci kaman kuɗi ne da zanensa ba sa rabuwa da ga bai hude yana da kuɗi amma halinsa halin halin matalauci yanzu a duniya kowace kabila ba ta kai yahudu kuɗi ba amma lalacewa da lalacewa da halin banza da halin tsiya ba kaman ba yahudi Allah ya riga ya rubuta musu zilla ba za su mallaki ko ina ba tun daga lokacin Allah ya hana musu tun ranar da annabi Isa ya kira su فقالت طائفة من بني إسرائيل فآمنت طائفة من بني إسرائيل نصارى كنا وكفرت طائفة kashi na biyu ya kafirce su ne yahudu tun daga lokacin Allah ya tsine musu ba za su mallaki komi ba amma ga su da dukiya da kamfanoni da komai amma sarauta ba ta hannunsu tana hannun nasara wanda a lokacin su ne mutanen da Allah yake so saboda suna tare da annabinsa annabi Isa alaihi salam kamun su faɗa da Allah da suka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وضربت عليهم الذلة ألا يبقى مثل قسقسي لولا كنجي والمسكنة التلوشي وباءوا بغضب من الله وزنكوما دفشي دقى الله في يهودا وضربت عليهم المسكنة أن بقى مثل kadauci da tsiya wato kowannen su miskini ne ga ga manya-manyan kamfanoni amma duk da haka halin miskinanci halin talauci na tare da su وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ثم دفشن الله مي هكا ذلك بأنهم أبن جزا هكا بأنهم سبوا دسو يكفرون سنة كافرة بآيات الله آيوين الله سكافر وآيوين بطل ونعمو من الله ويقتلون النبيين بغير الحق kuma ga su da yawan kashe annabawa sun ana kashe annaba ba tare da annaba sun musu laifi ba annaba dama ba sa yin laifi ba su balle su ga wani laifi wa yaktuluna nabiyina min ghairi alhaq zalika duk abubuwan da aka yi nan na cewa an buga musu tarauci da tsiya da tarauci da miskinanci kuma an sun koma da fushin Allah saboda sun saba wa Allah da abubuwan da kuka ji aka lissafa nan ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله كافر جوا آيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ga kashe annaba ba tare sun musu wani laifi ba wa yaktununa allazina ya'muruna bil qisti minan nasi wa shurbi zamli ba annabawa kadai ba har masu taimakon annabawa ma suna kashe su Allah ya ce musu albishir da azaba mai radi a wata sura zalika ma sawwa kanu ya'tadun saboda ta'addancinsu su Yahudawa da saba wa Allah da kafircewa annabawa da kashe su da butulcewa Allah shi yasa Allah ya buga musu wannan abubuwa ya hada su da lauci da fushi
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والسابين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون kada wani mutum ba yahude ya ji Allah yana tsine wa yahudawa yana gaya musu miyagun abubuwa kar ya yi tsammanin ko bane ko wani ba yahude ba a'a yahudawa da suka kangare muke tsine musu muka raga su da fushi ba dukkan ba yahude ba akwai mutanen kirki daga cikin yahudu ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخير أولئك من الصالحين ويهودا وأم صالحا باين الله بند سوى cikin maganar fushi da maganar la'ana da maganar an buga musu talauci da tsaftanci ba duk bai hude ba yahudan da suka kangare ne ake wa wannan magana innal ladina amanu sai yahuda da suka yi imani da annabi isa suka yadda da shi suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su kan ba wannan magana a kansu wanda su kangare su ake magana na lazina amanu wal lazina hadu wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda suka tabbata kan yahudancin su amma ba sa gaba da annabi Isa ba su kafirce masa ba na lazina amanu wal lazina hadu wasabina da sabi'awa sabi'awa mutane ne wanda suke tsakanin addinin yahudu da addinin nasara suka zama sabi'awa wanda suka karkace daga wani addini zuwa ga wani addini manamana billahi wal yawmil akhir amma dukkan ba yahudan da ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira wa amila salihan sannan ya aikata aiki mai kyau wa lahum ajruhum inda rabbihim wadannan kam ladan su yana yana wurin Allah Ubangijinsu su da tsinuwa da fushi da wannan kaskancin da aka faɗa banda su su kam suna da da suna da imani sun aikata aiki mai kyau fa da wajhum da rabbihim wala khawfun alaihim ba wani tsoro a gare su ranar jin tsoro wala hum yahzanuna ba bakin ciki a gare su lokacin da waɗancan suke bakin ciki
وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هل ينزل halin da Yahudu suka yi, da annabi Musa ya ɗauka musu littafi ya taura daga Allah, da aka zo aka karanta musu kai, kai wa zai aiki da wannan ya yi zafi, ya yi tsanani, wa ya aiki da wannan ya yi nauyi. Allah ce, kun saba yi mini bakar magana, ni kuke wa haka, ya yi nauyi ko, to sai aka tara su wuri ɗaya, sai aka ciccibo ƙaton dutse irin manya-manyan duwatsun nan, aka ciccibo daidai da in ya faɗi zai harakar da su gaba ɗaya ce to kun je littafi ya yi nauyi to ko ku karbi littafi ko ku karbi wannan nauyin aka ɗago ƙaton dutse aka zo in za in ya faɗo a kansu ba zai rage su ba sai suka sai suka su jira da gefen gefen goshi ai sun tuba sun tuba sun karba sun tuba sun karba idan su ɗaya yana kallon dutsen idan su ɗaya na sujjada sun tuba sun tuba sun karba duk dai wannan tarihi iyayensu ake musu a kangararru warafana faga kuto zakarna mi zagakun warafana faga kuto lokacin da muka ɗauki alkawari da mu da ku yahudawa ɗin cewa abu bi hadi uhu bi hadi ku bayan wannan alkawarin sai suka suka kangare suka je littafi yayi nauyi ba za su ɗauka ba kuka ɗauko wa inna tanna jabala fawqa muka cinkimo dutse muka kawo kansu daidai zai halakar da su gaba ɗaya ko ku karɓi littafin ko ku karɓi wannan dutsen suka ce a sun tuba sun karɓi littafi sun tuba sun karɓi littafi warfana fa ga kutsu sai muka ɗage dutsen muka mai da shi inda yake bai faɗi a kansu ba zuma ta na ku bi kowa to ku kama littafin da muka kawo muku shi ku rike shi da ƙarfi da nishaɗa da karɓa da yarda kuzu ma tana gumi guwa wazkuru ma fihi ku karanta abin da yake ciki kuma ku aiki da shi shi a taura din kuzu ma tana gumi guwa wazkuru ma fihi la'allakum tattaquna in kun rike littafin da ƙarfi kun yi aiki da abin da yake ciki ku za ku kiyaye kanku azabar duniya da lahira kenan littafin at-taura dukkan littattafan da suka zo da Allah ba littafin da ya kai a taura in ba alkurani da ya fi shi ba amma shi alkurani ubangiji shi ne yake rike da shi shi zai kiyaye shi amma a taura ita an sa hukuncinta a wajen malamai ne malaman yahudu su yasa suke da daman su rage su ƙara su gyara kamuwan lokaci maganganun Allah da yawa sun canja su a cikin littafin Allah ɗin su yahuda suna dama su canja shi da yake an ba su rikon littafin ne littafin allah bai ce sai zai kiyaye shi ba wa kanu zalika ma sau wa kanu ya ta duna ga sunan dai shigewan ƙetare iyakan Allah ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين متوليتم من بعد ذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين kowane laifi da suka yi sai Allah ya faɗi hukuncin da za a mutu sai ya faɗi gafarar da ya musu kuma tawallaidun bayan an mai da dutse ya koma inda yake an ɗauke muku nauyinsa sai kuka juya baya in ba da zalika walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu daga baya sai suka sake wa Allah laifi saboda miyagun maganganu da suke faɗa wa annabi Isa da mahaifiyarsa saboda haka ne suka yi laifi suka sake wani irin laifi kuma ta wannan hanya falola fadullah alaikum wa rahmatuhu ba dan farla da Allah yake da ita ba fallarsa mai yarwan nan wa rahmatuhu da rahmatsa mai wa rahmatu wasiyar kullu shay'in din nan falola fadullah alaikum wa rahmatuhu ba dan farlan Allah da rahmar Allah ba la kuntum wallahi da kun zama min al-khatirina daga cikin wanda suka yi asara amma duk lokacin da suka yi laifi sai Allah ya faɗi hukuncin da za a musu sai ya ce ya musu gafara duk lokacin da kai Allah laifi Allah ya faɗi hukunci da musu ya ce kuma ya musu gafara daga nan ma ga gashi yanzu ya yi musu gafara saboda fallarsa da rahamarsa ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا جردة خاسئين har yanzu a cikin laifukan yahudu ai kun ji labarin waɗanda suka yi wa Allah saƙo na kifin ranar asabar a cikin littafi an haramta musu cin kifi ranar asabar ba za su kifin da aka faruce ran asabar ba za su ci shi ba to sai suna yin dabara yau masabtin shurran wa yau malazin la ta ranar asabar ga kifi bajja bajja bajja a kunciya bayan ruwa amma ranar da ba ranar asabar ba kifi ba ya samuwa sai suka yi dabara sai su tona rami mai zurfi sai su hada shi da lambatu ranar juma'a da yamma sai kifi ya kwana yana shiga lambatun nasu yana shiga ramin da suka tanada ranar ladi sai su zo kwashi kifin da suka samu ta hanyar wannan dabara waɗansu ‘yan uwansu na cewa kar ku yi haka ba Allah ba a masa wayo shi wannan kifin da kuke ɗiba ranar lahadi fa ran asabar ne ya shiga ramin da kuka tona ya zama kun yi farauta ran lahadi kenan suna musu wazi suna musu jale su tunda Allah ya hana ai in sun yi Allah zai kama su kenan sai suka yi wannan wadda gadarin tun lafi na ta wani kuma sabbi ai ku riga kun san abin da ya samu waɗansu ku daga cikin yahuda wanda suka yi shishige suka yi kama kifi kifin asabar ya shiga musu cikin ramin su suka diba ranar lahadi daga gadarin tun lafi na ta wani kuma sabbi wa kullum da sai muka ce musu kunu kiradatan kafin Allah zai ce to shi kenan duk waɗanda suka yi wannan abin na mai da su biroyi shige nan ga biri ga ɗan uwansa mutum ga biri ga ‘yar uwansa matarsa mutum shige nan daga baya kwana kaɗan sai Allah ya halakar da waɗannan biroyin su yahudun ba su ne na yanzu ba na yanzu ne wanda suka zo biroyin ne suka dawo suka zama mutane ba wai can sun riga sun halaka muka ce musu kunu ku zama kiradadar biroyi khasi'i na ƙasƙastattu
فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وأن متاني wanda aka ciccibo dutse za a halakar da su da shi suka je sun tuba aka yabe musu aka mai da dutse da waɗannan su wanda suka yi ciki ranar asabar aka ce musu su tuba su bari in ba su bari ba haraka zai same su Allah ya tsine musu ya mai da su biroyi kaskantattu ya harkar da su suka mutu wannan sun isa aya sun isa ayar azaba da kalan libabai da yadaiha da mutanen da aka yi abun a idonsu wa ma kalfa da mutanen da suka zuka da tarihin abun a bayansu kuma idan ya zama wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah idan Allah ya hana abu to ba yadda za a yi dabara ka samu abun wai tun da dai ran asabar kifi ran asabar ne aka hana ko to sai su yi tarko ranar juma'a da yamma sai tarko ya ja musu kifaye su cika ramin su ranar asabar ranar lahadi sai su zo su ɗiba kawai kaga sun yi wa Allah dabara kenan wai a nasu sai yan uwansu suna musu suna musu wazi suna musu wazi to shi kenan sai Allah ya tsine musu ya mai da su biroyi kaskaskatu wannan abu ya zama nakalan aya ibra wato wannan azaba ta zama abin lura abin izina ga waɗanda aka yi abin a zamaninsu da wanda ma suka zukatar da tarihin abin wai zata ya zama wa'azi lil muttaqina ga wasu tsoron Allah saboda sun ga abin da ya saba wa wanda suka sami Allah ga Allah yadda ya yi da su to ya zama musu aya
وإذ قال موسى لقومه قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا